بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولا يعقب يا موسى قبل ولا تأف إنك من الآمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu makura inda muka kwana a jiya wanda in ba mance ba mun kwana a cikin wannan sura ta suratul qasasi wanda jiya mun kwana a aya ta a aya ta 29 wanda a yau za mu tashi aya ta 30 kenan daidai shine fadar Allah madaukin sarki wa an alaqi asaka alamar ahata ta zuka annaha jannun walla mudbiran wanda jiya mun karanto ayar da ta karshe karshe da muka karanta wanda Allah madaukakin sarki ya kirawo annabi Musa a daidai wannan duri sina inda wannan iccenya wanda annabi Musa hangi hasken wuta gare ta ya zo a wurin yana tunanin ko mutane ne a wurin domin ya samu ya tambaye su labarin hanya sannan kuma ya dan ibi wannan wuta su je su kunna don su dan ji dimi to mun karanta to shine sai Allah madaukakin sarki bayan ya tattauna da shi annabi Musa din a to sannan kamar yadda mun kawo ciki can cikin sura ta gabata sai Allah ya tambaye shi wa matil kabi aminika ya Musa to yanzu Musa menene abin da yake ga hannunka menene ga hannunka aka ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya ma annabi Musa magana ga lokaci ya ce mashi ya Musa inni anallahu anan wajen ita wannan bishiya din daga lokacin shi annabi Musa tunda ya hadu da abun da bai sani ba bai taba ganin shi ba kai tsaye yana tunanin mutane ne amma Allah ya ce shine Allah rabbul alamin ubangiji ta da kai a wannan gurin to jin haka annabi Musa ya shiga cikin kaman ya dan so ya dan dimauci haka to sai malamai suka ce nan sai Allah ya ce mashi wa ma wa ma tilka bi yaminika menene aga hannunka wai don dai hankali ne ya dawo gare shi kaga zai dawo cewa ya gano a me aga hannun nashi to shine can din wanda muka ciki sai ke cewa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra sai ce ai sanda ta ce wanda ina dogara ta sannan kuma bayan ina dogarawa sannan ina kakkabo ma dabbobi na abinci da ita yace kai ina da sauran bukatu da daban-daban da ita kamar yadda muka karanto can kwanan baya a surar ta gabata cewa watan yayi abinda malaman balaga su ce idinabi shine Allah ya tambaye shi wa matar ka biya milka miya ga hannunka malakin an sace kawai ai sanda ta ci kuna shiru sai ya ci gaba da ƙarin bayani cewa sanda ta ce ga ina kaza da ita ina kaza ina kaza wai ma'ana saboda jin daɗin magana da Allah din shi yasa aka ce haka din sannan wannan magana da suke yi shi annabi Musa din shi da Allah subhanahu wataala an ce shi annabi Musa ta ko ina jin magana yake ta kowane bangare cikin gaban jikin shi ba ta kunne kawai yake jin jikin ba a yake jin magana ba ta ko ina cikin gaban jikin shi yana jin magana tana shiga shi to shine sai ya zama wato magana ba magana ce irin ta mu wadda an ka saba da ita ba to shi yasa sai yayi wannan din to lokacin da Allah ya ce mashi wa mata biya mi duka mi aga hannun naka to ga lokacin sai ya dawo hankalin shi ya dawo gare shi to shi yasa sai Allah ya ce mai to wa an alƙiya saka to jihar da sanda ta kaɗe don haka amarahu Allah madaukakin sarki ya umarce shi bi alqa'il asa da jihar da wannan sanda din yuridu an an yurji'ahu ila sahawi shi Allah yana nufin ya mai kadda annabi Musa ya dawo ya wurin tsaki hankalin shi ya dawo gare shi shi yasa wa matar kabi yamin ka Musa to lokacin da ya amsa mashi cewa sanda ta ce kaga ya ansa cewa sanda ta ce kuma shi da kai ne ya tabbatar da sanda ce aka ce duk da haka nan don ya ƙara tabbatar da cewa wai don ya san sandar da ce tana nan matsayinta na sanda ɗin amma kuma yanzu za ta canza kuma daga yadda ya santa ta kuma wani abin daban to shi ne allah yake cewa falon mara aha ta tazzu lokacin da annabi musa ya ga wannan sanda tana motsawa ka annaha jannun kamar ɗan ƙaramin macijiya haka aka ce alhayyatu sagira karamin macijiya min sur'ati harakati saboda saurin motsawa da take yi walla mudbiran sai annabi Musa juya yana mai bada baya to anan malamai suna cewa nan kaga Allah ya ce ka annaha jannu aka ce aljannu abinda ake nufi da shi ya karamin maciji hakan ga sannan wata aya kuma sai Allah ce fa izahiya su'banun mubin aka ce shi ko abinda as-su'ban maciji babba kamar ci cikakke shi aka ce masu'ban to sai malamai sun kace to ya za a yi a hada waɗanga awai kenan wata ta ce ƙaramin maciji wata aya kuma ta ce babban maciji da sai malamai sun ce abinda ake nufi wato babban maciji ne lokacin da shi annabi musa jiya wasan da ƙato ne sosai macijin amma wurin motsawarta kamar yadda ka san ƙaramin maciji ba ya jin nauyin jiki ne wajen motsawa haka na ita ba cikin nauyin nata wajen motsawa ta da haka suka ce shine matsayin shine abinda shine haɗin ayoyi shan lalle babba ce amma ana nufi ne nan wajen motsa jikin shi aka bar karama din shine ka annaha janu kamar karamin maciji wajen motsawa ta ba ta jin nauyin jikinta kana ganin ko cikin mutane wani bi ana iya samun wani daga ciki sai ka ga mutum gashi da babban jiki amma kuma bai jin nauyi ne ko sai ka ga har ya ma wani mai dan karamin jikin himma to shi kware da gaske ta ma ba haka mai yake ba to shine to shine suka ce shine nan na ba ana din don haka motsawa ta da zabara ta kamar karamin maciji haka take ba ta jin nauyin jikin nata to shi ne Allah yake cewa lokacin da annabi Musa ya wannan walla mudbiran kawai sai juya yana mai bada baya walam yu aqib aka ce bai dawo ba wasu malaman kuma sun ce bai ko waiwaiwa dai bai ba ana bai waiwayo ba sai fita da gudu lokacin saboda macijin ko da an kai din kamar yadda an kai magana babban maciji ne kuma lokacin sadda wannan macijin sadda ta zama macijin aka ce maciji ne babba kuma sai ta rika duk wasu itatuwa na da kusa gare ta ta rika kare su tana haɗewa kaga mace zai haɗe ciya kaga ba ƙaramin tashi hankali ba ne sannan kuma duwatsuna da awurin haka ta rika ɗauko duwatsuna tana haɗewa dutsewa haka an kaciya ne musa ya ka jin rukuniyar dutse ragagaga yana haɗawa cikin cikin nata kamar an jefa dutse cikin rija babba ta kaga dole annabi musa ya ɗan ji tsoro ko tun da bata magana haka ba kuma ga sanda ta shi da karkawa ta zama haka ne to shi yasa lokacin da annabi Musa ya ga shi wannan duk su Ibn Kasir da sun kawo shi a cikin tafsiri ne to saboda haka sai a walla mutabirin kenan sai juya yana mai bada baya walam yu'aqib bai waiwayo ba ko kuma walam yu'aqib bai dawo ba kawai annabi Musa sai wuce ci gaba to yana juya yana tafiya sai Allah madauki sarki ya ce mashi ya Musa ya kai Musa a kabil ka juyo muna wala takhab kaka ji tsoro innaka minal aminin kana daga cikin amintattu saboda ka ba wani abu wanda zai same ka ka dawo macijin ba zai taba ka ba to kaga yana Musa yana da gaskiya mana dan ba wai maciji irin wannan ba ko maciji irin wanda dai zaka cewa ya kware hannunka ai kaga ba lalle mutum ya fada da shi ba to to ka gani to wallahi irin wannan maciji haka nan to ka gani to ka gani to wallahi kana ganin shi yasa ai kaga lokacin da an ka zo fada fir'auna sadda an ka jefar da macijin ai shi yasa da an ka jefar da santan macijin kana ganin kowa ya rigita gaba ɗaya haka fada duk girman fada fa ran nan ba magana wani sarkin fada masu masu in wani abu ya faɗo a ce ko ɗanyi a can shirin na bata su ba macijin yana zama macijin gaba ɗaya haka an gada shi ana gudu wurin ruguguwa ma dubban mutane sun ka mutu wajen ruguguwa saboda jin tsoro saboda ma fada ko can ba kalmar fada ba shi jama'a ne a ciki masu ɗimbin yawa to wajen gudu kowa in ba kai ba nuri duk an kai ta turo suna ana take suna mutuwa dubban mutane sun ka mamaci a fada ta fir'auna to ka gani aka ce kuma lokacin ta buɗe bakinta a nan fada ta fir'auna yanda kasar an ka ce ta kai zira'i arba'in faɗin bakin wai ka gani faɗin bakin kaga sai a buɗe wuce ciki da gudu ko to zira'i zira'i ta bada fa to ka gani to shi yasa aka ce lokacin da hal ga leɓon nata na ƙasa yana ga ƙasa a ji amma kuma gudan ya kai watancan sama ya kai duk tsawon watan fada ta fir'auna ɗin gaba ɗaya duk tsawon fada kuma an ce gini ne mai tsayi kuma amma duk tsawon ta gashi ta kere wurin to shi yasa kaga ai sun kai gaza shi kai na fir'auna duk taurin kan nashi sai ga fir'auna shi ma da gudu ya tashi subhanallah ka kusan duk abin da ya ci irin fada fir'auna inda aza dubban mutane ga sunan fadawa masu ganin komi na ne za su iya karawa da shi akan fir'auna din amma kaga an zo an waye gari wai sun gudu sun watsa sun bashi shi ma ya tashi ya gudu abin ya ɓaci sai ga shi yana gama annabi musa da a ina magana girma tun daga ana magana girman wannan allah ba magana girman wani to to shi yasa sai ga shi yana roƙon annabi musa yana cewa ya musa ka riƙe sandan nan taka don saboda alfarmaci renon nan da ka sanna ya maka wai saboda renon da ya sanya mai gida ne to wai ya riƙe sanda shi ya ga annabi musa bai riƙe ta ba sai ce to ina roƙonka don allah da ya aiko ka ubangijin wanda ya aiko ka ubangijin talakan da ya aiko ka to ka riƙe sanda ka riƙe sanda macijinka to sannan annabi musa ya riƙa wannan sanda din to sannan yana riƙe wuri kuma ta zama mace ta zama sanda ta shikenan wai aka ce sanda ko can tana da irin yan hawatai ina sanda da liman ka riƙa ai kasan tana da su yan hawatai sama ko to waɗannan yan hawatai su ne ka zama bakin macijin an gane ko to shi ne yawa ehe to ehe yawa to ka gani to shi ne to haka ba sanda take to sai zan lokacin sanda ba ba wai cewa an kai macijin ƙarami ne a babban maciji ne to shi zaka ga annabi Musa da ce din kowai waiwa bai ba saboda sai Allah ce mai adawo kaka shuru innaka minal aminin kana cikin amintattu ba matsala to sai Allah ce mai usluk ya daka اسلق يدك في جيبك تهرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهد فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنه كانوا قوما فاسقين
to bayan wannan ya faru ga annabi Musa da shi da ananniya to malamai sun kace kuma abin da yasa Allah ma annabi Musa wannan don matsayin training ne saboda in ba a mai training ba tun da can gaban Fir'auna za a ci ya jihar da wannan sandat to kaga in an ka ci ya jihar da ita zama ciji kuma bai taba ganin haka nan ba kaga in an ka zo ga fadin Fir'auna to da shi da su fir'auna kaga tare za a yi gudun da za a yi ba to da shi ma tsoro za a ji kaga ruga to amma tun da an kame training kaga ya riga ya sani ko da ya taho ya san da bai ji tsoro din ba tun da Allah ya hada mai kai shi tsoro ta ne to suka ce haka matsayin training aka mashi to shine bayan an yi haka sai kuma Allah ya sake ce mashi usuluki ya daka fi jaybika ka sanya hannunka wasu malamai suka ce ya sanya a cikin aljihun taguwa shi gori da shi wasu suka ce a'a ya sanya hannu ne da aka tafi a cikin watan wayan taguwar tashi duka dai malamai su yi wannan dai aka ce usuluku ya daga ka shigar da hannunka dj bika a cikin gefen wannan riga ta kaɗin ta kharuju bai za'a shi hannun naka zai fito yana fari kwal mai haske amma kuma min gairu su in ba tare da wata cuta ba shine barasin kamar cuta ta rashin lafiya na kututa ko wani mai kama da shi ya to duk dai ba za ka samu wannan matsala din ba aka ce wa akarja sai fa adakhalha ya shigar da hannun nashi din wa akarja ya fitar da hannun din tadhi'u hannun nashi yana haske kashu a ishams yadda kasa hasken rana hannu da an ka san yana da kashi da jini amma sai gashi yau ya zo yana haske kamar rana haka kuma babu wani abu wanda yake ji bai jin ciwo ga hannun bai jin komi malamai sun kace abin da yasa aka bashi irin wannan mu'jiza din saboda ga lokacin su banu isra'a su mutanen na fir'auna abinda suka takama da shi da ado shine a wannan sihiri din ba wanda aka masa sihiri don haka mace zai da sauran abubuwa masu kuma shi aikin su to saboda suna da irin waɗannan abubuwa shi yasa sai Allah ya ba annabi Musa mu'jiza mai kama da irin wannan abu da suka yi amma sai dai ta hai karhin irin wanda suka yi aka ce ta ma shi yasa kowane annabi haka Allah yake aiko shi ya bashi mu'jiza in ya bashi mu'jiza din yana bashi ita kamar wata wargasan a irin abun da su mutanen nashi suka yayi to shi aka bashi misali yanzu in ka duba irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi an bashi mu'jiza din sai an ka bashi ta saboda su lalabawan makka ga lokacin suna ji da balaga da fasaha na iya magana to amma sai Allah ba manzo Allah shi kuma mu'jiza irin wannan wata yake sa su sai zama in za a yi magana din a balagance alqur'ani da duk wani abu wanda manzo Allah zai magana na harshe ne shi ma cikin balaga da fasaha yake magana sai wuce hankalin su sai ma haka an kai manzo Allah ba wai ma yare a yaren da ba a taba ji ba ma da sunan mutane maka ba san shi ba in ya taho sai manzo Allah ya magana da shi kuma ko wani irin kala yare zo gaban su suna kallo sai manzo Allah sun ga magana su tambaye shi manzo Allah ya mi kuka ce su ma ba ku sani ba to shi yasa sai ya zama Allah ya kawo shi kuma ya bashi wannan din a kaga annabi Ibrahim shi ma an ce wasu daga cikin mutanen shi suna bauta bauta shi yasa Allah ya bayyana da mu'jiza ta shi ma ta bangaren wuta sun ka shirya cewa za su kona annabi Ibrahim su kashe shi to amma domin Allah ya gwada mu'ujiza tashi to sai Allah bayyana mu'ujiza ta hanyar wuta da an ka jewa shi amma ta ki kama shi bai jin zahinta sai shi yasa shi aka cewa da kowane annabi abinda mutane ne suka yi shi aka bashi mu'jiza kan shi haka mutane annabi isa shi ma suke su ma suna ado da wannan sirri din da bai da shi ma shi ma sai Allah ya bashi mu'jiza wadda ta fi karfin nasu ya zo ya hada cikin kuma ya tashi ana kallo lahiya kuma wanda bai da lahiya kuma da ya mai addu'a ta kuma ya wuce sannan kuma a makaho wanda ko da an haife shi bayan idanu ko haka na an haife shi ko ce idanu so shahi amma da ya shahi shi mai addu'a kuma sai su gudu shi ba yamma wanda ya mutu addu'a kuma ya tashi annabi isa to haka an kai ta saboda suna ado su ma da irin waɗancan wannan sihir sai su to shi yasa shi ma na annabi Musa alaihi salatu wassalamu sai aka ba shi irin wannan ne mai kama da irin abin da suka yi din amma sai dai ya fi karfin abin da suka yi din to nan duk matsayin tirin ne na Allah ma annabi Musa cewa ya shigar da hannun nashi na shi ma don ɗai watan ya zama aya sai Allah ya ce wadmum ilaika janahaka ka taro fuka-fukanka ma'ana shine ka taro hannunka minar rahabi saboda jin tsoro aka ce ma'anan shi shine wai tun da a lokacin da ya ji wadda sanata zama ciji kuma aka ce ya sa hannun nashi haka nan kuma sai ga shi ya yi to lokacin ne musa na cikin razana to wai abin da aka nufi shine a wai hannun nashi aka ce ya aza shi bisa ga zuciyar shi shi yasa wani bi ko yanzu kana ganin mutum ko sai ga wani da ya ji tsoro sai ga mutum ko ya dahe ya dahe gaba ne to irin wannan wanda shine aka ce Allah ya ce wa annabi Musa din ya aza hannun shi a nan gurin bisa ga zuciyar tashi wai wannan tsoron zai tafi to ko malamai sun ce to ko malaki ko yanzu da mutum ya ba ya lahi ba da mutum ya ji wani abu na rigita ya irin wannan abu ba lahi bane zai iya taimaka masa din suka ce wajen rage mai watan wannan tsoron da ke ciki din a to shine Allah ya ce mai wa mu ilaika ya daka jana haka kai ya ce ka taro hannunka minar rahabi saboda tsoron da kake ciki ne din mana ka taro shi zuwa ga ka aza shi bisa ga kirjinka shine bisa ga zuciyarka kenan shine hadal khawf allazi alaka wanda ya bijiro maka din da na haka ka aza wannan hannun naka din ala qalbika bisa ga zuciyarka fadhalika sai Allah ce ma annabi Musa to waɗannan abubuwan guda biyu din da kaga an baka yanzu da jefar da sanda ka ta zama ciji da kuma ka sa hannun naka a cikin wannan a cikin aljihun wayan naka din hannun naka cikin a watan wayan taguwarka ko kuma a cikin aljihun taguwarka ko a cikin hamutarka to Allah ce fa zane ka waɗanda abubuwan burhanani dalilai ne guda biyu min rabbika daga wajen Allah ubangijinka saboda haka Allah ne baka su matsayin hujjoji da dalili waɗanda za ka yi unhwani da suwa ga fir'auna don ka tabbatar mai da cewa lalle Allah ne ya aiko ka to shine sai Allah ce ila fir'auna ila fir'auna na ko burhanan batun hujjoji ne suke ne guda biyu min rabbika da gwajin Allah ubangijinka sannan mun aike ka ne ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da shi da jama'atan shi fir'auna din saboda ka je ka gaya masu lalle Allah ni na aikuka shine sai Allah ce innahu domin hakika su fir'auna da shi da mutanen nashi kanu qauman fasiqina sun kasance mutane ne fasikai zaka shi yasa sai zama kenan kaga nan kafirai ne malamai suka ce ashe kenan ko da kafirai ana ce musu fasikai kenan tunda kaga nan saboda kafirci da suke shine amma sai yanka ce musu kuma qauman fasiqina sun kasance mutane fasikai saboda ka je ka gaya musu ni na aiko ka zuwa gare su su yi imani in ji Allah madaukakin sarki su yi imani su bota mashi ko qala rabbi قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أبصر مني لي لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أهاب أن يكذبون
to sai Allah madaukin sarki bayan ya gaya ma annabi Musa ya je zuwa ga Fir'auna a aike shi to lokacin da suka yi wannan magana to kala sai shi annabi Musa sai ya ce rabbi ya ubangiji inni qataltu minhum nafsan to akwai matsala fa tsakan dadin da suwa ma'ana nan kaga yana so ya kawo uzurin shi fa don ya kawo cewa to ga wata matsala wadda amma mi amma hita kaga tun kamin a tai ko ina don ya faɗi cewa to ga abin da ake ciki don ya sami abin da amma hita to shi yasa sai ya ce mai ya ce inni qataltu minhum nafsan ya Allah ni na kashe masu rayuwa fa saboda haka tunda na kashe masu rayuwa lalle a fa'a kafa ina jin tsoron an ya katulu ne ga su kashe ni ma can wanda muka karanta din nan ko jiya cewa ya isko da ɗan ƙabila ta shi fir'anai musa ɗin da kuma ɗan ƙabilar fir'auna shi ɗan ƙabilar na fir'auna ya ɗauki ya yi abin wuta ya sa dole sai ya ɗauki su shi kuma annabi musa da ya ji cewa ɗan ƙabilar na fir'auna shi abai da gaskiya sai aka ce sai ya mare shi wasu kuma sun ka ce a mangaza ce ne ya yi sai ya mutu to wannan abin da aka yi to shine yake nufi na annabi musa mutum ne mai ƙarfi sosai da gaske amma dai ajiya mun ji ƙarfin nashi ko tun da ya ɗauki duki wanda sai mutum goma ka iya ɗauki shi ko kuma ma mutum arba'in ma ta ka gani to shine a sai yake ce masu to Allah yana da nufi tsakanin da su don na kashe masu wani mutum ba yana tsoron su kashe ni ma saboda ka kashe ne Musa dama ya san aiko can abin da ya sabu rogalin ko ya san abin da ya sabu rogalin Misira ko can saboda Fir'auna ya ba da umarni cewa a kashe shi to ganin Fir'auna ya ba da umarnin cewa a kashe shi to shi yasa kaga ya baro garin na Misira da ya baro garin na Misira kaga ya dawo ya yi hijira ya zo nan Madina din garin Annabi Shu'aibu har ya zauna waɗannan shekaru shekara goma ya mai kiwo an haka masan na haida dawo gida to ya san da wanga mu haina nan to da dai fir'auna yana nan bisa mulki inda ma a ce wannan gwamnatin ta fir'auna kamar ta kau wata ce kaga da nan za ya tunanin kila tunda haka nan ne kaga sai ya tunanin cewa ba mamaki ya zan a a ya zan ba za a samu wannan matsala din ba to gwamnatin na nan mutanen kuma suna nan to shi yasa ya ce haka fa khafu ina tsoron an ya katulu ne ga su kashe ni sai ce amma ya ubangiji wa akhi haruna dan uwana annabi haruna huwa afsahu minni lisanan ya fi ni fasaha wajen halshi wajen magana saboda haka Allah abin da nake so fa arsilhu ma'iya ka aike shi tare da niyya ridan ya zama ya taimako gare ni saboda haka yana so ka hada ni mu zo da ni da shi ya don ya taimaka mana saboda ya fi ni iya bayani a malamai suna cewa shi annabi Musa din ka san kamar yadda muka karanta cewa watan sadda shi fir'auna ya nuna cewa za a kashe annabi Musa a inda ita Asiya take ce mashi a'a ba haka za a yi ba saboda ai yaro ne shi taya za a yi don yayi abu a ce za a kashe shi don ya ja gemin fir'auna ya ji zafi saboda wanda bai iya bambantawa tsakanin wuta da kuma garo a watan dabino ko kuma da dinari ka san an ka wannan jarabawa an kawo mashi annabi Musa dauki wutar ya aza ga harshe ne sai ta kona shi kaga shine an kace to lokacin sai yana magana haka an ce kuma yana saurin magana sosai sai annabi musa ɗin to shi yasa sai ce to don haka annabi haruna shi da ɗan uwa ne to zai fi shi iya yin magana a gama shi da shi don ya taimaka mashi to wannan shi yasa a a a sai ne wannan kam kaga can kamar da muka fito shi ma can ya roki Allah waje alli wasiran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashqu fi amri kai no sabbi haka kasiran wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira kaga ya roki yana son Allah ya hada shi da shi da dan uwa ne annabi haruna aka ce shi annabi haruna shi awwan annabi musa din eh shi awwan annabi musa shi annabi haruna annabi musa ya tsohi ya tsohe shi annabi haruna ya tsohe shi to shi yasa sai ya ce a sanya mai shi ya zama mai taimako gare shi saboda ya fi shi fasaha wajen harshe kuma kaga ai ko yanzu akwai mutane kana samun haka ko wani ya wani fasaha wajen magana za ka ga wani ko ba malami bane shi amma dai sai ka ga shi yana akwai iya magana gare shi ko duk inda za a ce ya magana ko ba malami bane zai iya magana lafiya da ba sai da ba sai ya wata kucca ba wani ba to shi yasa za a samu irin hakan da daman gaskiya kuma kana iya samun wani hagashi gashi malami ne amma bai iya magana ba sai a ga in za a ba da lokaci sai a ga duwar za a yi sai kaji ya dan cewa wata magana ba ta dace gobe to shi yasa nan kaga sai annabi Musa yake cewa da haka dan uwan shi Haruna ya yi shi fasaha halshi fara sulhu ma ika aike shi tare da niyya ridan ya zama matsayin mai taimako gare ni yusaddiquni yana gasgata ni idza na dakatu inni magana yana tabbatar sai ya ƙara tabbatar da wannan magana ya cewa haka lamarin yake sannan sai yake cewa inni akafu ya Allah ni ina jin tsoron ma an yi kadhibu na garsu kare tare su fir'aun din ne ina tunanin ma suna iya kare tare su ce su yadda ba to kala
ala sanshaddu rahduraka bi ahika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'ukuma ghalibun
Allahu akbar to bayan annabi musa ya wannan magana to shi kenan sai allah maɗauki sarki ƙara sai allah ce ma annabi musa sana shuddu adudaka to ba komi za mu ƙarfafe ka ɗin eh kaga kamar can ɗin an da manka wancan cikin sutun maryam kaga sai ce kada uti ta su'ulaka ya musa ba komi an baka duk abin da ka roƙa ɗin annabi kuma sun ce lokacin da shi annabi annabi musa yake wannan roƙo a sa wannan ɗan uwan nashi ya zamo daga cikin annabi sai aka ce ga lokacin sai aka yaye mashi wai kaga shi a lokacin annabi Musa yana can wurin wanda ya ce ko tsakanin shi da Misra din ka a daga can Madina zuwa Misra yana can wajen amma shi annabi Haruna yana da gida shi kuma sai an ka ce lokacin da suka yi wannan magana din ana cewa Allah yana karba mashi cewa an baka abin da ka roƙa din kawai sai an ka yayi ma annabi Haruna shi kuma sai yana kallon abin da aka gudana shi kuma yana gidan fa amma kuma yana ji abin da aka gudana can tsakanin shi da shi da su tsakanin annabi Musa da Ubangiji madaukakin sarki saboda an riga an to an nada shi da shi ba da ka tunda an nada shi ya riga ya zama kenan to shi yasa sai ya zama yana gida amma kuma duk abin da annabi yana ji abin da ke gudana to shikenan Allah ya ce to mun baka da sanu shi da za mu kalfa ne kadai bi akhika dan uwan naka wa naj'al lakuma sultanan kuma zan za mu sanya muku rinjaye hujja da dalili ta rinjaye wanda za ta sa ku rinjaye su su annabi su fir'auna ne shine wanda ja'al lakum ma za mu sanya muku sultanan hujja da kuma rinjaye gare su fala yasiluna ilaykum ba za su iya saduwa gare ku da cuta ba don haka ba su iya wata cutar da ku da komi idhaba ku je ku tai wajen fir'auna din bi ayati na da wannan ayoyin namu a sai Allah ya ce wa antuma kuwa wa man ittaba'atuma da kuma watan duk wanda ya bi ku algalibu na ku ne amma rinjaya don haka da ku da duk wanda ya imani da ku shi ku za ku samu rinjaye ga su fir'auna don haka fir'auna duk ƙarfin mulkin nashi da duk abin da ya kaji da shi kakku damu kakku damu da komai sauran ku kyale shi ba zai yi wani abu wanda zai iya yi ba don haka ko menene an nan ku za ku rinjaye shi kaga na abin mamaki ne shi ma wata kanan ne a ce yanzu irin fada fir'auna yanzu misali dan karamin takadiri misali sai a ce wa shugaban kasa ba musulmi ba ne sai yanzu kai da kai ba kowa ba kana talaka misali ba a san ka ba ko garin kuma ba kowa san ka ba sai a ce an baka umarni ka tai wurin shugaban kasa ka mai wa'azi sai ya musulunta subhanallah ina jin aiki ne ba karfi ko to ka gani ina ganin kaga ko da ba zuwa ba kai kana tunanin ma in ka zo a ma za ka ga shi shi za ka fara gani ko wanda ma za ku ku haku haɗin ba balle ma haka gane cewa ga ga sakon da kake da shi to irin wannan fa ne ba kaga fir'auna haka mulki nan tuka maka riya ha amma kuma an aiki annabi Musa an ce kuma annabi Musa kuma ga shi kai mai lahini ma gare su ma to ya kaga abun ya yi nauyi ko ga kada ma kai lahi ko can bai daka su kai ruwa ko kuma an ce ka taika ce musu ba su imani subhanallahi to shi yasa aikin ba karamin nauyi gare shi wanda Allah ya dora ma annabi Musa to amma kuma yadda aka nace ba ku ne ko ta hidin ku za ku samu rinjaye kaga wannan an mamaki ne amma annabi Musa tunda Allah ya riga ya tabbata mai da haka ya yi imani din ya yarda da lalle tabbas din Allah zai taimake su ya yarda to shi yasa sai annabi Musa ya je din ba tare da wani faduwa gaba din ba to shine Allah ya ci gaba da gaya mana
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى إلا سحر ممترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الله أكبر a to sai annabi Musa sai Allah ya ba su umarni ya ce to bayan ya tabbatar musu cewa su ta hidin to shine sai Allah ya ce falan ma ja'ahu Musa lokacin da annabi Musa ya zo masu su su fi awon kenan da ayati na ya zo masu da waɗannan ayoyin namu bayyanatin waɗanda suke bayyananu ga fili ƙarara ga hujja ga hili ƙalu sai sun ka ce amma ko ma haza illa sihirin muftara wannan ba kawai bane sihiri ne wanda an ka kago za ka sihiri da ka zo da shi ya ba ma sami ina bai haza ba mu taɓa jin irin wannan abun ba fi a ba ilal awwali na cikin uwayenmu na farko subhanallah wato lokacin da anayin musa ya zo ya gaya ma kamar yadda mun kai bani can baya wasu malamai sun ce sai da anayin musa ya kai kusan shekara ɗaya ko ma shekara biyu kamin ya samu daman ganin fir'aunan ma wato bai samu ganin shi ba sai da an ka bi hanya hanya sannan an ka zo an ka sanar da fir'auna to ga wani mutum can annabi Musa ya taho ya ce wai ubangijin talikai ya aiko shi to shi yasa sai fir'auna ya ce a ubangijin talikai ce to ba ku ne a ce mai wuce ke su shari ko da ya su yi eh saboda shi ya samu abin iskili da wasa kenan to shi yasa annabi Musa da ya shigo ya ga mai cewa su ubangijin talikai shi ya aiko su gare su inna rasulu rabbil alamin kamar da muka yi can baya ko kuma inna rasula rabbika mu manzannin ubangijin kai ko kuma mu manzannin ubangijin talikai ne to shine a fir'auna yana jin haka nan sai ya ciki tambaya a wa ma rabbul alamin wa ubangijin talikai kuma wai abin nan na isa fa saboda shi yana tunda shi ya ce shi Allah ba kuma gani ba ya ce shi Allah tunda dama ya ce ma alimtu lakum min ilahin gari ni ba san kuna da wani Allah banda ni ba ji shi ba wai bai sa ko wani Allah banda shi ba subhanallah wai sai ka ci shi halicci kai ne kuma wani yana cewa kuma ai ana rabbukum al'ala go sai ana rabbukum al'ala ni a ubangijin mafi girma subhanallah wasu malamai sun kace ga lokacin da kura ta yi kura ne halka wuta ta yi wuta tsakanin shi da Musa gano lalle akwai fa Allah nan da yace to ko da ko da akwai wani Allah to shi abba dai shi yasa ce shi yasa ce ana rabu kuma lalawa shi a ubangijin mafi girma shi a babban subhanallah eh saboda haka shi a babba a lokacin a sai zan wannan lokacin da annabi Musa ya zo kenan to sai ya ga sai suka ce ai sihiri ne wannan ba ko ni bane don haka daga nan sai an kai wannan dai tattaunawa to dan ne bayan duk an tattauna din dai ya ya tambaya annabi Musa wa ubangijin talakai ya ga mai ubangijin talakan nan shine ubangijin sammai da kasai wanda ya halici sammai da kasai da abin da tsakanin su ya sake kara mai cewa saboda ka san ga lokacin sai sai da yake cewa akwai inda ke cewa maka amma dai manzon da aka akwai kuma bai da hankali ba wai ma'ana shine saboda ya tambayi annabi Musa yana so ya gwada mai hakikanin Allah don shi so yake faɗa mai siffa Allah Allah ko baki ne ko fari ne kuma ga inda yake so yake so ya jiya annabi Musa kuma ya san da ba a gane Allah da haka to shi yasa sai kurun bai ansa mai ba kaga shi wanda yake so a ce mai ai ga Allah ga wanda yake baki ne ko fari ne ko kuma bulu ne ko ɗoruwa kuma ga inda yake da sauransu ko na zina ne ko na azurfa haka ka so ya jiya to sai annabi Musa shi kuma tun da ya ga bai yiwa a bayar da faɗin a faɗi Allah da wannan sifa sai ya kauce mu tambayar fir'auna sai ya ce Allah nan shine ubangijin sammai da kasai da wanda tsakanin su kaga ba an same da abin da yake so wake to shi yasa sai ya ce kai ai kuma zan ga naka kuma hukaci ne ko wai ya gano cewa annabi Musa ya waske ma wannan tambayar tashi da kuma saboda ya gano an kauce mata saboda ba ya cece da ce ba to tunda ya gano shi yasa kaji shewa ya kawo cewa shi fir'auna yana da wayo ba kamar na maruzu bane wanda annabi Ibrahim sun kai magana da shi ba shi fir'auna yana da wayo kwarai da gaske shi yasa duk tambayar da annabi Musa da an kauce an ka bashi amsa da ba ya yana ganewa sai ya ce ai kun gani abin da tambaye shi ba shi bani amsa ba to shi din ne to ƙarshe dai ya sake ce mai ubangijin allah na wanda ya kone shi ne ubangijin nan wanda watan shi ne ya halici kowa da komi kuma shi ne ya ubangijin ku shi ya ubangijin watan a shi ya ubangijin kowa da komi sannan shi ne ubangiji na watan wanda ya halice ku ya halici uwayenku na farko baki daya to wannan shi ne anayin musa ya gaya masu fir'auna haka to ga lokacin ne sai su fir'auna ba su ji daɗin haka ɗin ba saboda ya ji an ce mai ubangijinka kuma har da uwayenka ba ya ji kenan ka har da ɓaci jiki ko kaga ba ɓaci bane ba to shi kenan to ƙarshe kuma sai yake ce ma a har da yake nuna mashi wa annabi Musa ai mahaukaci ne to ƙarshe ba ya ce wa annabi Musa mahaukaci shi wa annabi Musa sai ba shi amsa bai kama da wannan can shi ma ya faɗa mai ubangijin sammai da ƙasai wanda ya halice ku da ku da uwayenku in kuntum ta haƙilo in kuna da hankali kaga bai ce mai mahaukaci bai wadda ce ko amma dai ai ya bashi amsa ko tun da ya ce mahaukaci shi kuma ce mai ubangiji shine kaza amma in kuna da hankali sai ku gane to ya kaga masu da hankali ke su to haka dai an kai wannan din dai tattaunawa tana da matukan muhimmanci sosai da gaske don an yi magana wurin shi fir'auna na kokarin gwadon wayo wurin da kewaye kewaye annabi Musa shi kuma yana ba fir'auna amsa daidai da abin da ya dace da shi ya shi yasa kaga ai ko kafiran makka mushrikan makka suka tambaye maza Allah sallallahu alaihi wasallama wai kai Allah naka wai wani iri ne shi nami ne na zinari ne ko na azurfa ne ko nami ne haka suke tambaya shi wai wai Allah na shi nami ne to kaga Allah shi ko ba a gane shi da haka nan des da wannan ne za ka gano wa takwalci da wawancin wanda ya ce maka ai Allah dole a ce Allah na da hannu yana da kwamri yana da huska yana da kaza yana da idanuwa yana da gasunan kuma yana can bisa da shi hadari ne ba karkari ba don wannan mushrikai ne ka son sai sun sun sawar sifa Allah take ne shi dai Allah akwai shi amma tun da dai kai ba irin halitta ka bane don haka ba lalle doka gane shi ba ko shi yasa wani ne yake waka yace shi Allah akwai ne amma ba irin taka ba ko saboda ka kai irin halitta ka ba irin taka bace saboda haka kai wato halitta ne wanda an ka hawar da gabbai Allah shi ko ba haka yake ba kuma kai ne kake da bukatar ka samu wurin zama don saboda kana gajiya kai dole ka kwanta ka huta kai kwana shi ko Allah la ta husgo siratu wala nawmun ko ko gengedi ba ya balle kwana din to tun da aka da ceya za a yi kuma shi irin wannan ubangiji yanzu in Allah irin halitta yake aida tun tunan an samu gajiya ba don da wata rana irin sama da Allah yake rike da ita aida ta kuce wani lokaci ta fada mutane gugu a to ana samu matsala mana shi yasa kaji ya ce wala ya udu hu yanzu kuma ko wala shi kiyaye sammai da kasai dan bai gagare Allah ba bai bashi nauyi bai wahala shi ya kuma in Allah na bacci kaga eh kwana aida an samu matsala ko to sai ya saki wani ya samu matsala to kaga shi yasa ubangiji madaukin sarki ba a gane shi da sifa ka ce wai kai dole wai sai ka san wanda yake wannan yan bid'a su kwanan dabi'a gaskiya kuma abun mamaki wai su dage a zo a yi ta rikici da su wai su lalle lalle ba haka ba kuma abun ban mamaki shine duk hujjoji da za a yi ta karanta musu kuma su kiyarda wai dole dole su sai sun ma ayoyin qur'ani fassara su da suka so dole Allah ya ce yana da hannu hannun ne a gare shi subhanallah kuma Allah yana da idanuwa dole ga sunan Allah yana da kwabri kuma dole a ce yana da kwabri kaji ba gani Allah na da huska dole a ce yana da huskar duk ga sunan wai dole sai wai kuma Allah haka magana haba amma da abu ka gunki kenan to ai goma kasuwar da irin wannan amma Allah madaukin sarki wanda yake tsarkakin sarki ba abin da laisa kamithlihi shay'un ba abin da ya kama da shi ya to amma da ka lissafa sai a ce maka ai yana da hannu amma ba irin namu ba yana da kafafu amma ba irin namu ba da sauransu wai haka ake cewa to amma da kai da an ci hannu ai ka san take zuciya ka sai ta dasa maka da an ci maka hannu Allah sai kawai sai ta hado maka abu to kaga abin akwai akwai matsala gaskiya to shi yasa abubuwan ne dai ga sunan kuma suna nan mana ci daga da su ga sunan koshi kowane lokaci ba su wasa kana sauran radio za ka ta ana ta abubuwan gasu lalle a ta yi mana ga hujjoji da dalilai karar ana ta karanta musu amma ina ba za su yadda ba kuma tun hujjojin nan gasu ga hili alkurani ne ake karanta musu ba alkurani ma an karanta kuma a jawo musu a gaya musu cikin magabata ga wanda ya fassara da haka ne amma abu ya gagara to shi yasa da makucin aya nan da ke da aka yawan ja da yawa hujjin amma yau dai lahu fala hadi lahu duk wanda Allah ya bata ba ka iya shirye da shi ya sai dai kai in kai wa'azi din don wanda bai shigan ba kaga shi ka natsar da shi ya ya samu natsuwa ya gano eh abin da yake a shi bisa ga hujja yake kenan kaga shi sai dai irin wannan amma su su ne sun yi nisa ba sun kira subhanallahi Allah riki mana imanin mu to shi yasa lokacin kaga shi annabi Musa da ya gaya ma suka sai su wadannan mushrikan maka sun ga tambaye manzo Allah wai nami ne Allah nashi sai Allah ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga bai faɗa musu sifa Allah ba bai ce musu wari ne shi ko baki ne ko bulu ko menene ba sai Allah ce a shi Allah shi kadai ne Allah wa sama kuma shine wanda kowa yake neman bukatuwa gare shi lam yalid shi Allah bai haihu ba wa lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma sannan babu wani kama gare shi tare da shi shi Allah din to ai magana sa kare saboda haka kaga ba ce musu ga kala ce ba na taba ji wani yana magana ce wai wai wani ya zo yana cewa wai wai shi Allah ba baki bane kuma shi ba fari bane sannan ba ruwan ɗoruwa ba ne to to ai duk ya kore Allah kenan wai shi yana gana ai ba dai ba to shine nace to ai ko haka ne shi kamata to ya faɗa mana da yake ne ko kaga shi so yake sai an ce ga kalar da yake kenan ko to da Allah ji ya gace kwalci kuma ba malami bane ba ai kaga misali to an ce Allah ba hori bane ba to aka kaso a ce mai so kaka a ce mai hori ne ko bakin ne ko kaga shi ne mutum yake bukata kenan to shi ko Allah ya wuce nan shi yasa kaga ina ba da misalin cewa zaka ji huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu Allah aka ce huwal awwal shine an na farko amma laysa li awwaliyatihi ibtida'un wai farkon nashi baya da farko kai hankalinka duk inda an ka ce maka abu shi an na farko ka san yana da farko kinan ga hankalinka gogo da ka ji misali an ce misali sai a ce awan ganin dan shi an na farko ga waye ne yana da farko kinan ma to amma shi na Allah sai an ka ce amma farkon ba ta da farko ita kuma a hankalinka zai gane farkon da baya da farko shi kuma sannan an ka ce kuma huwal huwal akhir shi Allah shine na ƙarshe amma laisa li akhiriyatihi inqida'un kuma yau karshen nashi baya da karshe shi kuma kai ko da kaji an ce ai misali yanzu mana azumi go sai a ce ai rana kaza zamu yi azumin karshe na azumi ya kare misali go ai kaga kenan kai ka san karshen ce akwai karshe kenan karshe kenan to amma shi kuma sai aka ce sai dai karshen ba ta da karshe kuma shi ma a hankalin ka zai gano maka karshen da baya da karshe shi ma da hankali inda hankali zai gano ba za ka iya ba sannan aka koma aka dawo shi ma wajen abun nan huwal awwal wal akhiru waz zahir kuma Allah ce shine mabayyani yafi komai zama bayyana to ka taba gani ne balle kuma an kace shi Allah ya gane ga hili yake ya hankalinka zai gano maka abinda an kace gaya ga hili amma kuma baka taba gane shi kai kuma hankalinka zai gane maka wannan abin baka yawa kuma sai an kace huwal wal batin kuma shi Allah shine wanda yake boye don Allah wadanga sifofi boye kiyoshin juna a za su haɗu bayyane da boye in ka je an ce abu bayyane yake to ba boye yake ba kenan in kuma ka ji an ce abu yana ɓoye to ba haba yana yake shi kuma ka ya ganye shi to amma don an ka haɗa ma Allah waɗanda sigobin kuma a hankalinka zai gane maka suwa shi sa shi Allah dole iman da za ka yi da shi ya wai shi za ka cewa wai da imani da hankali sun kai wai dan tattaunawa wai hankali ya ce kai shi fa ya gane abin da ya sa an ka ce ai Allah in za a yi sallah ba ya ce saboda ka gani ai koda ba ai mai sallah ganawa ne yake da Allah sai ce amma wanda zai gana da Allah ai ba Allah ba madaukin sarki ba ai ko wurin wani sarki ne zaka ta wani mutum mai girma ai sai ka dan wanke jikin ka dai haske ko kaka ta cikin kazanta to balle za ka gana da Allah ce ai shi yasa an ka ce ai Allah ji hankali ba yace ai shi yasa an ka ce ai Allah muna don zaka gana da Allah don ka danta da haske gaban Allah shi yasa to sai kuma aka ce sai shi kuma imani ya ce mashi hankalin to yanzu ga tambaya sai dai yanzu idan mutum ya alwala ya gama matsala kuma an ce in mutum na gama sai ya yi rihi kuma alwala tashi ta kare kuma huska tashi tana nan tsabar-tsabar ɗinta lahiya lau da haskinta ba ta ɓaci ba yaya bai yake to ɗan hasken huskan da aka mai ɗamana kuku kaga ya hasken huskan da aka baka haskan yana huskan tana nan lahiya talau yana gama alwala yanzu yanzu ga bai faru ba amma aka ce ta kare sai ce to sai dai na fa bai gane ba sai ce ga tambaya ta rutu an ce kuma in ka ce kai in ka ce za ka yi alwala ka buga ka buga baka samu ruwa ba sai an ka ce ka dafa ƙasa sai ka yi taimama kaga in ka yi taimama ka ma ƙara ɓata fuskar da baki ko to kaga in haske aka bai ɗa to in haske ne aka bai ɗa ka yi taimama ka ma ƙara ɓata fuskar ta kake nan to a nan ya ce to nan ka ƙara ɓata shi ya to shi yasa imani kawai aka buƙata ba ruwanka sai ka gane wa ramai yake na ruwanka kai ka ce ka sai ka gane Allah ai mun karanta tafsirin mu na bara akan su masta wa'adar rashin da muka wuce can baya maganganun da al'imamu al-gazali ya yi da shi da zama shari wanda yake tambaya ta yaya allah ɗin yadda ya shiga ɗashi kasan ya zo ta zano mai ci haba kai ku kai daga shi kana cin abinci ya ka tambaya shi shin wai in ka ci abinci yaya ne aka yi suna zama hitsari aka yi hitsari misali su zama kai kana jin yadda aka yi kuma kana ganin wanda aka yi abin balle ka san su wanda aka sarrafa abincin naka wanga ya zama hitsari wanga ya zama kashi wanga ya zama jikinka duk kasa ana yi balle ya ce to kai da baka gane wannan ba za ka gane Allah ya ce kuma yanzu in ka kwanta kwana shi ina hankalinka da fahimta ka suka taya da hankalinka da fahimta in kai kwana ai duk baka sayin da suke ba ko ya ce to kai da hankalinka da fahimta ka duk baka sayin da suke ba za ka yi ka sayin da Allah yake shi kuma ya ce kuma sannan yanzu ina inda ranka yake rayuwar ka ganin wani wuce cikin cikinka ai ko likitocin yanzu ba san duk da ke ba likita ne ba amma ina ganin ko likitocin yanzu ba wanda ya ce maka ga daidai inda rayuwa take cikin jikin mutum to saboda haka ba a sani ba wai ina inda da yake ba a sani ba to wai ranka ba da jikin ka kasa ganin take a zaka ganin da Allah yake wai abun haka hili shi sai dai kawai darshin fahimta kullum in kuma Allah bai shirya mutum to ba da zai ranka da jikin ka kasa ka kasa gane daidai ina yake wai amma shi Allah dole ba kai sai ka gane inda yake wai sai ka ce bisa yake wai dole sai ka gano inda yake ranka ma ka kasa gane inda yake to haka imamul gazali ya gargado shi da maganganu irin waɗannan da mun karanta su dai bara ka gani to shi yasa abubuwan haka suka tafiya Allah ba dole sai kai imani kai dai akwai Allah ka yarda da shi ya shi ya halice kai ka amma ba aka nan ba yanzu ba mutum aka halittawa cikin cikin mahaifiyar shi ba ya ya san wanda aka halitta shi balle sai dai a yayin shi ne shi kai dai bai fasa a yayin shi ba sai in ya girma ne sannan san kai ne amma don bai ma labarin me yake ciki sannan ita kanta uwan nan ba ta ji ai ana motsi cikin cikin nata ai sadda aka halitta dan ko ko tana ji balle ba ta ji sadda aka cewa gashi an zo sannan ne aka taba dan nata ana halitta cikin cikin nata ba ta taba ji ba sai da ta ji karan ka daina ƙara girma ba ta san wanda aka yi ba amma ba shi shika ma zaka ta yanzu ne ka ce kai gona ba baka san wanda aka ana ƙara mata girma ba sai dai kana ganin ta kadan kadan tana ƙara girma da kadan kadan har tun ba ta yi tsawon kawai ka ta yi tsawon ka ta hika tsawo ma duk baka san wanda aka yi ba to amma ta ya za a yi duk irin gaba shi kuma Allah madaukakin sarki wai haka ce wai shi zaka gane kewa haba jama'a subhanallah Allah ya wuce nan to saboda haka shi yasa a kaga annabi Musa lokacin da suka yi wannan din to sai a yace ai sihiri ne sai yace to amma wato ashe kenan shekarun ga da kai goma ba kanan ashe koyon sihiri ka ta kenan in ji firawuna kenan ba yace annabi Musa ba eh ai kaga misali wai kaga nan bayan yayi wannan ya ce to ina hujja an ji hommai da sanda har ya gudu an yi mi karshe annabi Musa riƙe ta kaga me ya kamata sun imani ko sai ce ashe kai ko da ka take na sai ka take ba tun da ga ta zama sanda yanzu to ai ga ta zama sanda ko yanzu ba wace ji bace saboda haka ashe dai sai riga ta wurin ko da shekarar nan goma da ka take to shikenan zamu tara maka to nan ne sai shawara da mutane shi yanzu ya za a yi sun kace muna ganin ka dan ka ce ya dan dakata saware ka tukun ka aika duk inda wani kwararren dan sihiri yake a zo maka da shiya eh a zo da ka shiya don a tattauna a zo a kara a gane jago eh to shine a suka suka shirya wannan din wanda aka zo aka shirya haka to shine duk insha Allah duk zama kanta can gaba din wanda suka shirya dai aka zo karshe aka tara yan sihirin duk na misira gaba ɗaya an ka zo cikin su ma da an ka tara sai da an ka yi hedda gwani su ma ciki ba sai da an ka yi fara mai da kashin shi ma an ka ware waɗanda an manyan ƙwararren sannan an kashe su za su kala da shi amma duk da aka sun ka zo sun kawo kaya na raƙumma tsakanin ɗaggwai da kuma musanduna waɗanda za a jijjiwa su zama ce zai haka sun ka zo da su sun ka jijjiwa sun ka ce zama ce zai anai musa ya so ya dan ji tsoro allah ce bai kaka ji tsoro bayan ya gama allah ce maza anai allah ce mai jiho san daga kai ma yana jiho duk sai ta hada komai da komai gaba ɗaya duk mace zan da sun ka tara din gaba ɗaya ta hade su shikenan kuma ya dauke abuta kuma sai ta zama mace sadar sadarta to nan take shine sai su masu hirin fa waqa as-saharatu sajijina qalu amanna bi rabbil alamin duk sun faɗi sun kasu sun kace mun iman da Allah ubangiji talakai din nan aka ce nan wurin banan take ba aka ce sai shi fir'auna ya ce ya dauka cewa ai shi suka nufi shi a Allah sai dai suka ce amma rabbi Musa wa Haruna ubangiji Musa da Haruna shi muka nufi ba fir'auna ba gai azar shi ake din to kaga sai sun kan imani baki daya to nayi masu barazana ce ai ko tun da kun kai haka lalle ni ku zan yayyanki muku hannuwa da kafawa ta sabani a yanki hannun dama kafa hagun misali ko kafa hagun ko kafa dama hannun hagun yace haka zai musu su ko sun ka ce faqad ma anta qadir duk abin da zaka yi kai ai mun san da rayuwar shi ta duniya karewa za ta yi saboda haka duk abin da zaka yi kai wasa to karshe dai don haka abin sun fa sai ce kai wato ya gane da haɗin baki ne sun kai haka ya ce musu sai ce ya gano haɗin baki ne wato shi wanga annabi Musa ku ga alama shi a babban ku shi ya koya muku sihiri haka ya ce musu innahu lakabi innahu lakabirukum allazi allamakum sihira shi a babban naku wanda koya muku sihiri haɗin baki ne kun kai don ku zo ku ce mutunci wai da a zo akwai ta da shi ne ya ce haɗin baki ne sun kai to subhanallah to shine a Allah yake cewa da haka sai ya ce masu ma haza illa sirru wa nasiri ne muftar wanda an ka kikiro wa ma sami'na bi hadha mu bata bajin wannan fi aba'in al-awwalin a cikin uwayenmu da farko wa qala musa wa qala musa rabbi alamu biman jaa bil huda min indi wa ma takuna lahu aqibatu ad-dar innahu la yuflihu az-zalimun Allahu akbar to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani ya ce to bayan duk wannan ya faru wa ƙala sai annabi musa ya ce shi ne wa ƙala musa sai annabi musa ya ce rabbi alamu to ni dai ubangiji na shi ne wanda yake masani bai man ja a bil huda da wanda ya zo da shirya min indihi daga wajen shi shi allah din saboda haka allah ya san cewa ni shirya ce kuma ya san gaskiya ne da zo muku da shirya don saboda haka kuma shi ne allah ya san wa man takun lahu aqibatu dari wane ne wanda kyakkyawan ƙarshe zai kasance gare shi shi allah ya san da haka din shine al-aqibatul mahmuda watan kyakkyawan ƙarshe fi dalil akhirati a gidan lahira wa huwa shi annabi Musa kaga shine wanda zai kasance gare shi to sannan sai Allah madaka yake shi innahu shi haƙiƙa yin da lamarin yake la yuftahu zalimuna az-zalimai ba samu rabu a lahira ba samu rabu a lahira to وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي سرها لعلي أضل إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين الله أكبر a to sai annabi Musa alaihi salatu wassalamu aka ci gaba a da shi da fir'auna dai tattauna da ci gaba to bayan annabi Musa sun yi wannan waqala fir'aunu sai fir'auna ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutane kamar yadda muka karanta cewa al mala'u shine manyan mutane waɗanda ake gani da alfarma da kwarjini ana tsoron su yake ce ma al mala'u din to shine sai yake ce masu ya ayyuhal mala'u ya ku manyan manyan mutane na ma alimtu lakum min ilahin gari ni ban san kuna da wani Allah ban da ni ba don haka shi bai sa ko wani Allah ba don haka ta jabbar fir'auna fir'auna ya girman kai hatta da al uluhiyya haye da cewa shi Allah ne shi ya saboda haka lokacin da ya wannan magana aka ce sadda ya faɗi ma alimtu lakum min ilahin gairi din nan da kuma wanda ake cewa ya faɗi ma alimtu lakum min ilahin gairi a farko farko ne can daga baya sai ya ce kuma ana rabbukum la'ala to an ce tsakanin sadda ya faɗi cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi da kuma sadda ya dawo yake cewa ana rabbukum la'ala an ce shekara za a kai shekara 40 to sadda ya ce ana rabbukum la'ala to da bakin nan ne Allah ce ko akhazahu Allah nakala al-akhirata wal ula wai sanadiyar wacce magana tashi ta farko da cewa ma'alim kuma min ilahin gari da kuma da baya da sake ta cewa kuma an rabu kuma ala to shi Allah ya kama shi da sanadiyar waɗanda maganganun nashi guda biyu to shine a baya ya haka to sai ce kuma fa alqidil ya hamanu ya kai hamanu ya ce ka gina mani ala dini watan ka gina mani ka yi bulo ka shirya kai man gini da ko da laka ko da sauran ko menene ne gini shine fa alqidil ya hamanu ya kai hamanu kai man gini aladdini wanda zaka hada man bolo kai man gini mai sumu sumu mai kyau faj'alli sarhan ka sanya mana wani irin bene mai tsawo shine kasran aliyan kaman bene wanda yake dogo mai tsawo abin da ya sako la alli aqdali ila ilahi musa saboda so da kai in ce in tsin kawo in leƙa in ga Allah na annabi Musa din da a can bisa din kaga dai kamar yadda muka sha bayani cewa duk inda an kaman gano irin gaba ɗaya ba inda shi annabi Musa ce ma Fir'auna ai Allah bisa yake amma Fir'auna ne sai sai ta ga ya ce shi Allah yana bisa din saboda ka a gina mai gini ya ce can sama da inda Allah na annabi Musa din kaga da kaji addini in masu cewa Allah bisa yake to tauhidin Fir'auna kenan don shi ya ce Allah bisa yake din ehe to shine yake cewa wa inni la ala ali zan zan tsinka zuwa ga Allah na annabi Musa din aka ce kuma watan bana kasran salasata amyali fis samai aka ce an gina mai ginin ya kai mil uku tsawon shi ginin zuwa sama din yace kuma ba nan kai wa inni la azunnu min al-kadhibin kai ni ina zaton hakariya ya kai shi annabi Musa din ina zaton yana yana daga cikin makarita ba gaskiya bane abin da yake fara din shine azunnu ina zaton cewa annabi Musa kadhibun annabi Musa makareci ne fi ma yadda'i a cikin abin da yake da'awa anna hunaka ilahan gairi cewa akwai wani Allah banda niya yace shi fa bai da haka nan ba to saboda haka sai yace a gina mai gini wai ya tayi yau hada da Allah na annabi Musa akwai yanda Imam Al-Qurtubi da Imam At-Tabari sun kawo cewa a lokacin sai shi Fir'auna aka ce ya hau wannan benin nashi da ya hau saman to sai aka ce har sai da ya halbi sama din kamar ya shi halba kibiyar kenan wayan nan misali wai Allah annabi Musa da zai kashe kiwa shi ya dawo shi da Allah kenan ko to shine kuma sai aka ce lokacin da Allah da yayin wannan abun sai kuma Allah ya kawo mashi aka mashi ruwa na jini sai to nan kamar ya kashe Allah annabi Musa ne subhanallahi to Allah da ya alamu wannan dai Imam Tabari Imam Qudbi sun kawo cewa an yi haka nan to shine a wanda wanda ya zo yake cewa haka nan to shi yasa sai Allah ce wastakbara don haka fir'auna ya girman kai wastakbara wastakbara huwa wa junudahu fil arli bighairi alhaqqi wa zannu annahum wa zannu annahum ilayna la yarji'un فأهدناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين صدق الله العظيم
ah to sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da kalanta mana abin da ya kai kashi ya faru sai Allah ce wastakbara sai fir'auna ya girman kai huwa wastakbara ya girman kai huwa shi da kanshi wajunuduhu da shi da durun da tashi baki daya sun yi girman kai fil ardi a cikin kasa aka ci shine kasan misra kenan dan da makocin mulki ne na yake duk mulki nashi da ma ya kata misra din bai kallaki misra ba bigairil haƙƙin sun yi bigairil haƙƙi sun yi wannan girman kai ba tare da haƙƙi ba ba wata gaskiya ba cikin canta don ba su da wata hujja wanda za ta su kafin su ma Allah din tun daga hujjoji sun samu akwai wazannu kuma su suna tsammani suna zaton cewa annahum ilaina la yarja'una suna zaton la yarja'una ba za su koma ba ilaina zuwa gare mu inji Allah madaukakin sarki wai suna zaton cewa ba za a kama su ba ba za a su dawo su mutu zuwa gare mu ba sai Allah ya ce fa akaznahu sai dai kuma muka kama muka damƙi sun fir'auna din wajunudu kuma kama shi da shi da rundunar tashi baki daya fana baznahum fil yammi mun ka watsa su a cikin kogi aka ce sunan kogin kogin qulzum ake ce mashi qulzum kogin qulzum wato inna Allah sai fana baznahum fil yammi wai yana ban nan kamar yanzu ka dan dauko shi ta kaka zo ka dan watsa cikin ruwa shine na Allah ke magana ya ce haka mun ka watsa su cikin ruwa gashi ko kuma kaga mun karanta kusan miliyan 1 da kusan 600 ne su su a firawun din su ne sun kabi shi annabi Musa din miliyan ɗaya da kusan dubu ɗari shida sun kabi annabi musa da shi da mutanen shi amma ƙarshe kakar sun ka zo bisa hanya suka hita a kamin su isko shi annabi musa ɗin dama tun da sahaya sun tun cikin dalilin sun kai ta fir'auna shi kuma sahaya ta waye amma sai kamin a ahamo da su annabi musa sun hita rana ta hito sai aka gano aiko su annabi musa ba su gari to shi yasa ba da wannan maza maza a ji a bi su din don a darkake su gaba ɗaya gama da su lokacin da aka fita fir'auna ya bi da shi jarwar nan runa tashi mai yawa suka bi su annabi musa to aka ce kuma sai allah kawo jinkirin abin can ƙarshe su annabi musa sun ka zo ga bakin ruwa sun kai teku bai wucewa bai biyuwa a wuce ga kuma fir'auna su sun taho har an kai suna ganin ma juna da fir'auna sun matsu su ma sauran musulmi suna ce ma annabi musa to annabi musa ina hanya ya zabe annabi musa ce cikin ruwa take hanya ce an ka ce lokacin da shi yushau ne sai kawai zabatun da annabi musa ce cikin ruwa ne kawai shi kuma sai ya zama doki ne aukawa za a ciki din sai ce a dakata tukun sai muna jin ina da jiran umarnin Allah tukun sai abinda Allah ya ce ni to sannan sai Allah ba ne Musa umarnin cewa to ya sa wannan sandar tashi wanda ka zama mace jini ya bugi ruwan da ita yana bugun sun ka zama hanyoyi hanya goma sha biyu kuma hanyoyin sun ka sandare ruwan yadda ka san kankara kuma tsakiya kamar gilas in kana cikin wagga hanya kana ganin wanda a wagga hanya din kaga don ka aji tsoro in ba a yi haka nan ba kaga in ka shiga ciki kaga ɗiɗɗiɗɗin kaga mutum kaga tsoron zuci ko sai aza ko ya halaka kenan to to shi yasa sai an kai ta inda kowa na ganin dan uwan shi to don saboda gar aji tsoro din to sun ka bi sun ka wuce kuma Allah mai da ƙasa ta bushe rumi wanda ka san ba cikin ruwa ba wadon ga ayyuka ho da laka ka san tunda dai ruwa ne ba su kahewa ba to kuma kaga in yanzu an ka kwashi so ai kaga dole a cimma laka wanda ka ho to sai ƙasa ta bushe duk ba wannan annabi Musa ko sun ka bi sun ka wuce sannan Fir'auna ya matsa shi kuma yana zuwa ya shiga ya so ya shiga kuma ya tsaya to sai Allah ya turo malaika Jibril bisa ga wata godiya sai ya biyo gaban dokin Fir'auna da wannan godiya to shi kuma dokin na fir'auna ganin haka wani gode sai kawai sai bi ta shi ke nan kawai sai aka sai da sun ka alka bai ya shiga ba da gangan ba sai an kauce to bayan ana shiga allah sai to ruwan su gami subhanallah kawai ruwa na haɗi shi ke nan lokaci ɗaya an ka gama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mai tona an gama da fir'auna shi ke nan shi duk mutane duna duna miliyan ɗaya da wani abu duk sun halaka gaba ɗaya tashi hankali kaya gari ya zama hanko kenan ba kowa gari subhanallah lokacin ne Allah ya halakar da su ya halakar da su duka fir'auna aka ce su banu isra'ila mutane annabi musa kenan sun hana shakku wai ko ya mutu sai Allah ya ce to al yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan sai Allah ya sa ruwa suka dago shi sama suna kallo sun haka gawa sun ka tabbatar da ilalle ya mutu to shi yasa lokacin da ya ga zai mutuwa a an ce da makota akwai wani wanda ya taba zuwa inda yake ya ce mai ranka ya daɗe wai mi a hukuncin mutumin da ya yi girman kai wanda ya zo ya kalli ubangida ne ya ce shi a ubangidan wannan ubangidan nashi ɗin ya mai butulci kuma duk abinda ubangidan nashi ya mallaka sai ya ce shi ya nashi ne wani a hukunci wani mutum ne wani irin hukunci ya kamata a mai wani mutum ya zo wajen fir'aun da tambaye shi haka sai ya ce eh abinda a hukuncin wannan mutum ne kamata ya yi a je da shi ya a durme da shi cikin ruwa halaka da shi ya yi don ya yi ma ubangidan nashi butulci sai ya ce to yanzu a wanda za a yi ranka tun da an yi haka ka bani shi a rubuce don ya zama doka don ayin wanda ita tun da matsayin kaga sarki na kawo tambaya kai ya zama shi ce ta yi hudi gabaki ɗaya kurin ba tare da hujja ba a ce ba gaskiya ba ne fir'aun ne an ka rubuta a rubuce hukuncin wanda ya ma ubangida na ya butulci to aka ce lokacin da shi fir'aun za a halakar da shiya a ce wai malaka jibril da ba ko ce zo mace ya zo mai mai wannan tambaya saboda haka lokacin da ya taho za a halakar da shi shi ma kamin ya mutu sai malaka jibril ya gwada mai takardar din eh to ai wai da wadai akai da hukunci ne ku kaga yawa kai ne hukunci to ai shi ai Allah a kowa gida ne ko shi ya halice shi ya maido abin da ya mashi amma sai ya dawo ci jiya shi Allah to kaga kaga ya yi wannan ya bitu ciki na kowa gida ne to shi yasa sai ya dago mai takarda ya gwada mashi shikenan to lokacin sai daya yaki kuma ya ji amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina sai ce ya imani da da Allah na da wannan wanda banu Isra'ila suka yi imani shi ma cikin musulmi ya shi ma musulunta bayan ya ga halaka Allah ce al'ana kai ko yanzu zaka ce kai imani kai shi dai aka ce malaka yule ya dauko laka ya dade ya baki shikenan bai yadda imani na shi ba shi yasa ya mutu haka nan kafiri to Allah tsare mu an ce har yanzu gawa ta shi kuma tana nan gidan tarihi ko yanzu za a iya ganin ta har yanzu eh subhanallah to Allah ya kara mana imani ina ce lokaci yayi kamata ya mu bari sai gobe mun dawo sai mu zo insha Allah muna fata inda muka daidai Allah karfa muna kula mu kuma Allah ya fi muna Allah fahimtar da mu daidai mai ikon gyarawa dukkan jama'a da suka zo a wannan guri Allah san bukatar kowa Allah biya mana kowa bukatun da kai da jama'a suka kawo sadauki suna neman addu'a kan bukatu duka Allah sani Allah biya mana kowa bukatun da kai da sauran dukkanin a masu neman addu'a ga marasa lafiyar su na gida da asibiti Allah ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ƙara mana himma mai aiki lafiya inda dace mai aiki da ita masu neman addu'a ga kasuwancin su da kuma manoman da wasu na hannu da ma'aikatan na gwamnati da kuma in wato masu ma'aikatan na gwamnati da kuma masu zuwa unguwar mu dukkan mu muna addu'a Allah ya ma kowa jagora cikin lamuran sa Allah sun yama kowa albarka cikin lamuran mallaka da mata masu cikin nasuwa muna masu addu'a Allah su ke su lafiya cikin sauki alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna roƙon Allah duk alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya bamu muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin da yake wata a cikin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين kuma dai kamar da aka sanda insha Allah dai ranar talata maganar rufi karatu na addu'a wannan masallaci ranar talata ya Allah ya kai mu da ranar za a yi addu'a insha Allah ranar laraba kuma magamawa shi kuma can inda muke na rana insha Allah Allah ya kai mu lokacin lafiya Allah ya samu dace